Allah da yawa saboda ya kuma yake yake masa nadi yadda yake masa nadi sai ya kwashe da zanta to haka ɗalibi ya kamata ya kasance dan ka ɗauki cikin sa a ɗan musa a ɗan sara lokacin da yake da yake da ko kalin ba a ƙarfin ganin da za ta baka ba ɗan da za ta zauna da malamin ko da ko ka ci هل نتبعك على أن تعلم الرضا بالسوية فدوب أسأل المسالة تقول الحمد من الرسل عذابا أبي الدنيا وما تنكيش بالسماء أنهم ألا القدر أمان يجي أكبر أن نفسنا قلت لي مكان أخذ لي جاي أن نفسنا فأقال المتابعة ما يكون أن نفسنا بل ما إلا تقول العبد من الرسل أما أشياء ظهور الخدر بعض الاسم بين يجب أن أتبعك فجعل نفسه تابعا sai mai da kan shi ne zai shi biyayya shi zai yi ba shi za a ba wani sana koyar da shi kuma yana so da ku girma shi duk kai kai ma da kuma kai ne za ka daga bayan girma hal an tabi'uka in bika in zama mabiyinka على أن تعلمني كقوية كباري لكي إلى مزوار شيء قوي لكي وقت ذلك بدأ على أن تعلمني بالماء الجنة ذلك كثير ما بدأ كبار لكي maimakon ya ce Allah ya ba ka ilimin dole kai ba ka ba سينقل تأكيدا للماء والإنسان daga cikin abin da aka baka da yake kima da alhamdu ba kai da shi amma da ke a to kai da ya Allah ba shi ba dole da ran da ruwa kar ka ran da ruwa ba Allah ya ba shi da da ruwa ya wa ko ko ko da ba ko ya ga da cikin ruwa da ya ba barka wannan idan aka wala wannan sannan ke zimba wato bin da tafiyya daga wani ɓangare ta ga yake nuna cewa kai da mun kasa yin nan da to ka ɗan ɓangare na kuma in ka fi gista cikin kake da ake zai ba su zai nuna maka irin ladabi da ɗan da zai yi wa ba in ka samu labari kan wanda ladabi ne a ci gaba da ba da girman a ci gaba da ladabin da da yake da ita kan yana da abokan da ya dora a kan malari ne فما الاستدلال به عدم معرفة الأشخاص على هذا الاختلاف عدم معرفة الأشخاص فنقول السلوك الأولى عمل الحقوق الكتاب خمسة الأحكام شيء كده تم سابع لأن المسلم هو شيء كده تنصر كل ذلك أي واحد أمر ناقش أي كده تجيب الفرنسي شيء ما فلاه يا هذا ما كان عليه هذا ولا يعرف وانتبه قالوا استدل كريم لنا كي تكون أمركم من الأول لم يسمى كدرات أهل الإسلام استدل يا رومان يا رومان يا رومان بين هذا هو من الأمور الرسول هيا من الإسلام بعد بعد أصحاب من الأشخاص هذه البلدة سورة فأيشي تجدها ba tare da kayan da ke da sukan wanda ke tsada ne shi ba. Ka duba yadda kwai ke ke babu yadda sun sabani yadda tsarin da ya tare da wanda ta saba masa ko da kuwa a kan wani babban abu ne da yake kaiwa wajen zuwa sami na jin zuwa. Ubangiji yake cewa قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال قل لا تسألون عما أجرت ولا نسأل عما أعمل فشوف كافرين يحكي يقع على بيئي مؤاملة amma sai ubangiji ya sun ya shafi wata fita wanda take kunshe da ladabi da hikima ka ce wane ne yake azantawa waye yake azanta ku daga sama da ƙasa yake muku ruwan sama yake fitan muku da tsirrai yake faku albarkatun sama da ƙasa waye yake muku wannan sun za su ce Allah to wa inna awliyahu mu ne ku la ala hudan a bisa shiriya aw bi balani ko kuma a cikin bada bada kaga sai ɗaya da ido ya ce to don haka ko ne ba ta su ne su ne a sai ko in ya auku ya ku da ala ku da ku da ku sannan ya ce kun da su tsaro da Allah ya kirama ba za a tambaye ku ba ranar kiyama abin da irin aika aika da kuka yi me gaskiya sai ya nuna musu cewa ba kuna ganin cewa jarima kuke yi ba laifin ne a ban Allah kuke yi a ba za ta fi ku a kan sabon Allah da muke yi. Cewa duk tsarin amana ba za a tambaye ku game da abin da kuke aikatawa kaga bai ce amma su ne ba. Duk da su kuke jarima hakika su kuke jarima su ne masu laifin amma da ya tashi jingina laifin sai jingina wa kansa la تسألون عما أجرمنا ولا تسأل عما تعمل هذا ne wanda kake saba da shi sai da kana kana ba shi a wannan kuma kace mu abin da muke kai da shi ne gaskiya kuma wallahi ku sani ku kuɗa wutan wuta za ku ko ba taya kaga da gaskiya ta ta ta ta sannan zuwa da yadda ayatun mara da mahallar istifa in za ka san tauna da sun ce to kaga kai musulmi ne kai ahalin sunna ne ya ne ka yi da ita ko sunna na yi ita ka yi da sunnani na yi sunnani ka kawo wasu abubuwa da su faru kawo da fara tsoron yi da suka saba wannan abin da ya suka haka a kanta sai zama mutum shimfiɗa da zai rika cewa a shekuna kusa amma kuma da kafin sabani to shi ke da duk da kanan sai abin ya gari sai ba yi jima ko wani mai yanzu ko mai yanzu na wani wani kudin da kaga wanda yake arzuta da da sama da kana shi ne wannan wani abu ne da duk suka yi suka yi tumaki a kan babu wanda yake iya tsakanin to daga nan sai aka kuma a rasa abin da ake tattaunawa a kan وما لا تأتي وقل أن تلك على كثير سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإنه له غفور وخرجنا من الناس هذه أكثر ما رأت كلا أرضها على أقوى الأرض مولى قوة على أقوى الأرض ولا نمنع من عذاب نتعب عنه حتى يأتي الشيء ندري نتعب shi ne ina sa a ranar cewa duk nan da gaskiya ta koyi da gari za ka bar abin da kuma amma mutumin da kaga yana cewa shi ba ni ba abin da ba ba san na ba ta hankali ba ko ba na da ba ta ba ta hankali haka ba ta da rikin wallahi kada da jin cewa a yi kai da yi wancan da yake sa maka shi ne akwai yiwuwar in za ka ci gaba da bayani za ka ci wannan ne ka dawo da wanda yana da kuma cikin da alamar da suke nuna damar da islam da shi sannan yana da shekaru da tsaro ila zan faɗa na ƙarshe al'adun za su yi wanda duk ya saba masa a cikin ƙoƙarin neman masa hanzari kada kullum da yi ƙoƙarin jefa shi da duk kokarin neman masa hanzari ta ayyu bai nisa ba ta ayyu akwai abubuwan da suka rikice masa ta ayyu ba a tsaya a masa bayanin bane dan na dan ta ayyu ta ayyu ta ayyu ta ayyu wannan abu shi ne taimaka wajen tsara kusan da juna tsakanin kawai karka jima shi da bane bane na abubuwa shi ya sa lokacin da yake da yau yake tattaunawa da kalimar ruhaniya a wannan lokacin da ke cewa bayan ya kuma magana a kan asirin wanda asirin sun yawa a abubuwan shirka da kafin da yake cewa da ce ni a matsayi na ni ne nake kan waɗannan abubuwa su tabbar na san ni ta ne tunda na san abin da da na da da rage fara da ba ne ne na fi dan ci gaba da aiki da su nan amma ku na da mutum kuna da ruwa kuna da wani abu da yake ta wani kwakwalwa ba ku gama gane mutum ba don haka yi su da kaga wannan shi ne da kuma da ke cewa ai kai ba wai niyyar kawai a cikin nan da wani ba kai niyyar kun ji da nan amma wani ya saba da wannan da yake a cikin wannan da ya san ba wallahi shi ne da shi ya kamata ka nuna tausayi ga dan uwanka lokaci ya ne na wuce bayan da ya kamata ku magana cewa ba su ne da amfani bai sake ba kana buƙatar da mata a sama da haka amma saboda bangaren su guda biyu da zama shi ya sa ba za mu iya fara da sama da haka ba mu yi magana ta babu kula wanda su kan kuma wuri ne da zaman kanta wanda da za mu mutu shi ne da rabu kula da fara Allah ko da sarki zai nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwanci na abin da muka yi mutu ya dace na don ba wa salama ala biya Muhammadu wa alihi
haka kafin mana ce da zan tambayin bari ta da wani sako wanda aka fito na wasu ne suke da neman addu'a akan wasu ba su da damoyin su Allah ya yi musu wannan kuma ya aiko godiya ne ga mana ya ce bai taɓa ganin malam ba amma ya saurari kasacinsa ba zai kuma da nasin abin da ya karatu malam ina maka addu'a domin kasacinka ya kora ni kan shiriya da izinin Allah da har na bar boko saboda rudanin da wasu suka saka min amma lallai yanzu ba na bayan ya turare wani kasar na malam da yawan matsala amma lallai yanzu haka a, ina ci gaba da karatuna sai shi Allah ya baka malam da alkhairi a wannan bayani da yayi har ya samar da shi wannan bala'i wannan shine a cikin duk wani tambayoyi da malam da zai karanta shi ne hadisi jama'a assalamu alaikum wa barakatuh to muna da godiya ga malam Allah subhanahu wa ta'ala ta kawo sarrafai kamar yadda malam Umar ya faɗa hakika malam dai kusan ɗaya daga cikin malaman mu ne na Madina kusan duk wanda muke gani ya yi jami'ar Madina a garin nan ba wanda bai karatun zaure a gurin sama kuma na fannoni daban-daban saboda ka muna ci gaba da addu'a Allah subhanahu wataala ya kara kare mana shi kuma Allah subhanahu wataala ya kara amfana da mu da shi tambayoyin da ake so a karanta mai tambayar yana cewa tambaya ta farko ya ce a kalmaka wani lokaci wasu ɗaliban ilimi kan hakikance cewa rabuwar kan musulmi saboda saɓani yana halatta a musamman a irin matsalar da ta shafi wato halarci ko haramci na boko domin kamar faɗa ne tsakanin ƙarya da gaskiya shin daidai ne a ce saɓanin irin wannan ko makamancinsa zai iya jawo rabuwar kan musulmi
wannan shi ne muka faɗa ana inda da ya tila ku za ta ba da zai ta ku yi kawo ɗaya da yi mun da ya ruwan da rauni kai ka ce haramu shi kuma ya yi wani domin wanda suka saba da kai a nan cewa suke wani wajibi ne musulmi ne ilimi na zamani kamar da suke ilimi na addini babu shakka ilimin addini shi ne gaba kuma kowa wanda ya ji za ka karanta dole ne kai na addini akwai abubuwan da wajibi ka san ba shi kanka wannan ilimin al'umma tana bukatar ta dole ne ka nemi shi kamar yadda an sanar da sallama ya tura zai yi da ya je ya koya harshen yahudawa yahudawa kowa gaba da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam a lokacin ka kowa wanda makarnaciya ya ya za su kashe ya za su zama yanki amma saboda akwai bukatar idan sun rubuto wa mutum Allah wani abu da yaran a samu wanda zai kan idan za a rubuta musu a rubuta musu da yaran su da su gane annabi ya tura zai yi misali ya je ya karanto wannan yaran a wurin ba ku shakka sai ya shiga ciki sai ya yi mu'amala sai ya karɓi sai ya yi zuwa zuwa suke yawar ba ba da wani daɗin amma akwai wani wanda ta kai kuma yana samun wannan ya dawo ya gaba da shi ba da to haka dukkan waɗannan al'amura suke faruwa a yanzu mun gaba da namu manya waɗanda su ne filar sunna a wannan zamanin taɓa jin wani wanda ya kasa haramta wa mutane kan boko ba wani saboda cewa ana yin wani abu na haram ana yin wani abu da bai dace ba ba mu taɓa jin wannan ba ba da a gaban gidanmu mun ga lokacin da hukumomin saudiya za su ɗauki ko da shi a ba wa wasu ɗalibai wanda ake na halittai a ce da wasu su tafi amerika wasu su tafi ingila wasu su tafi jamus don su karanto injiniyari ko su karanto likitanci ko na su da ake bukata a kasar a lokacin da waɗannan kasashe duk kasashe ne suke a farko ba wai ba ta ba kuma kasashe da suke gina wani tsarin da su koyarwa a kan Allah da a wannan lokacin ba har su ma da wasu suke ba da gudunmawa ga ɗaliban wanda za su tafi akan tara su a kirawo wancan malami da ke musu lantoci yaya za su yanzu wannan wuri sun ji ba wata na sun ji akwai lantoci da zanzani ta farin hawani ta farin hawani wancan lokacin yana shugaban yadda mun aƙida a jadar da wani tsawon akwai lantoci sai da sai da yawa na da da da da ake hada wata su yanzu lanta su ba ku lanta wata zalibi da zalibi da ba ta kai zirji kan fada da Allah su za ku gani zai ba mutum da wani abu wanda yake da ne ta tafi a wani tabbacin wani malami ya ce karkata a wani ba ta iya karɓa wa tsakani to wannan ƙasar da ake san can ne ma ake yi ko kudurin kalancin ka ta ana da kamar malamin su jin su ba su jin tabbacin ila iya karɓa wa tsakani sai a karɓar kawai ka ce a zaɓi kaɗa wannan wani abu ne kuma matsala ce wanda ya kamata a ce jima'i da malamai su suka zauna su ba wannan rubutun yaro wanda ba zai iya janta su yi ba ba da jira ya kai wani matsalar su ne amma ya sanar da ne shi ne ne koro duk da da babu daga nan ya koro sojojin mu daga baya ya koro duk da saboda ka wannan wannan abu ne wanda zaran ta abubuwa to saboda haka wannan na farko ne shi wanda zai iya ba ai ba kai aka kika ba kai waye malamai suke cutar da alin duniya da fata wanda ba su taɓa yin wannan da'awar ba su taɓa yin wannan da'awar sai ka mu kawo kuma muna ga aikace a aikace ba su nuna jiya ba a kai kusan ma ga kuma haka su kai ita ne shekarar rashin lafiyar ta ta ƙarshe shek muhammad sa'ad da ta yi jirgi aka sa aka tafi da shi a nan a dai can a duba lafiyar lokacin da sarakuna su kuma cewa sai ya kasa ce ta Allah ka inda kuma ba ya saba mana ya ga wani mutum a bai da aminci har da ba za ka ce ba za a shiga yana da saboda akwai da za saboda kaddara a wani wanda za a karanta da ba daidai ba mutum da ba daidai yanzu ya gama jami'a ka zo ka ne na fitar wannan da zariya ta dawo cewa asalin da adam biri na kashe wani mutum ya zai shi asalin da biri an karanta masa ya ji kamar yadda ko da ba ku yi ko ba ku ba mai to me labarin da ba ta yi shi sai shi ke nan sai ka zo ka ji da ka karanta ka ka rubuci don muke karanta ka da Qur'ani ana ga yawan da ka bayyana bayyana da فرعون وقال انا ربكم الاعلى ما اعبد لكم من اله الا shi ke nan sai wani tafi da su da baka da fir'auna da kawai ya wuce kasar da alƙur'an malaman mu sun karanta irin akwai malaman da ya karanta amma malaman mu sun karanta falsafa ita ce tushe wakata a kulofin da ake karanta falsafar nan amalin da mutanen sun suka fi kowa rabo mai tsoka cike take da kafin su da magudanci malaman mu sun karanta ibn taymiya yana magana kan matiki da falsafa in baka san cewa mai haramta abubuwa ne da dama a cikin ta ba mai kuce abu sai ka dauka ba wanda yake ciki da kuma wannan haka kawai daga sama aka zubo masa ilimin ba kan sai ilimin da wanda yake cike da sabon Allah ba da kawo da wani irin karfi da mun yi bayani a lulli za ka karanta ba shi ne da sun kai kafirci ba sai sai ka ciko a farko da ka dawo da hawo ka ce kuma su ka ce da wasu ma da kuke suka ne ko ka da kuma su ma da suke da ko ba ka da ne kuma da wannan da wani da kake tana cikin rubutu a gaskiya samariya kamar a yanzu ka duba me ya bada da ali a yanzu ita ga rashin shiga wannan ayyuka nan aka kara tuhumar da dama da cikin yan sanda ta su suka yi me ya jawo haka saboda babu musulmi musulmi ko ya yi musulmi ne wata yana da cikin musulmi in ka ce da shi kafiri wallahi za ku musulmi jirgin da wata kuma a sana to duk lokacin kuma ne ya shiga wurin da ba a aiki a kasa saboda musulunci ta sai ka ga ya fara wannan dalilin da ya biya yau saboda haka ina da fara yi kuma da kai ba da kuma ka ga kuma ka da ya ya da kuma ka kuma san ba ta kai in ya shiga rayuwar da da an zarba na sistem ba ta kai
Thank you.